وعلى تابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في بدا درس لذات النحو الرياضي مرحلة ثانوية za mu ci gaba kamar yadda muka saba za mu tashi a almizan farfi almizan farfi kamar yadda muka bayyana daga farkon wannan digiri yawanci yana bayani ne akan matsaloli da suka shafi ilimi na sarf almizan farfi mun yi karatunsa a darasinmu na al-sarful wadi wanda a nan ma yana so ya karantar da mu wasu ka'idodi daga cikin na almizani sarfi abin da ake nufi da almizan shine wazani almasdar ne na wazan aka ce wazana ya zinu za ka ce wazanan wannan masdari ne haka na asali ko ka ce zina a zina ko ka ce zinatan wato masdari ne na wazana ya zinu sai kana so ka gina mazdari na mimi akwai almazdar mimi sai ka ce almizan almizan kamar da muka karanta a baya wannan yadin da muke gani na almizan asalinsa wau ne asalinsa wau ne almizan asalinsa wau din ne aka juya shi kamar da muka karanta a baya a ilali da idali aka juya shi ya koma ya zamanto ya saboda kasara kasara ita ce ta gaba ta gabace ta almizan sarfi wato yadda za ka yi ka auna kalima wannan kalima ta kasance fi'ili ne ko ta kasance ismi ne yadda za ka yi ka auna wannan kalimar ka san asalin wannan kalimar shine ake cewa almizan wannan kuma awun da za ka yi shine zai baka ma'anar wannan kalima din kamar yadda wannan awun da za ka yi shine zai baka pronunciation yadda za ka yi furucin wannan kalima din saboda haka ne ya zamanto asasi da foundation na ilimin ilimin sarf ya kasance sanin al'auzan al'auzan ko almawazin da waɗanda suka shafi ilimin ilimin sarf kenan to shi yasa yake da muhimmanci wannan babi itikanin sa shine zai sa ka gano wannan kalimar me aka cire a ciki wannan kalimar me aka ƙara a ciki sannan wannan kalimar yaya ake furucinta duk wannan kalimar menene ma'anarta duk za ka gane ta hanyar al-mizani wani lokaci ma'anar kalima ba ta fitowa sai idan ka auna shi da wazani ne wazaninsa misali idan na ce maka yad'una idan na ce yad'una nan ne wazanin wannan yad'una din wazanin shi ne zai baka ma'anar da nake nufi idan ka ce yad'una wazaninsa shi ne yaf'una yaf'una to zai zama to yad'una maza maza suna kira amma idan ka ce yad'una wazaninsa shi ne yaf'unna yad'una mata suna kira kuma lafazin da ke ne kaga ta hanyar wazanin zaka gane menene ma'anarsa kamar da ta hanyar wazani ne zaka gane wanne harafi aka kara kamar yadda ta wannan wazari za ka gane wanne harafi aka rage waɗannan duk ka'idodi ne yawancin su mun karanta a juz'i na farko na asarful wadi wanda muka karanta a daura shi ne al-mizan sarfi na farko al-amsila shariba fa'ila karuma fa'ula kamarun fa'alun daharaja fa'alala فعلل درهم فعلل ففرجل فعلل نأكو هذب فعل فهم فعل قسم فعل لاعب فعل نفذ انصرف انفعل استخبر استفعل ولنن نفرق يا كاومك wazani yadda ake wazanin fi'ili lokacin da ya kasance mujarrabi ma'ana harafi na farko zaka bashi ba harafi na biyu zaka bashi ai harafi na uku zaka bashi la waɗannan harufa guda uku alfa wal ain wal lam sune usul din da ake amfani da su wajen auna kalmomi gaba da sune usul daga bisani kuma wasalin da kalmar yake da shi a harafinsa na farko wannan wasalin zaka ba wa fa wasalin da kalmar take da shi a harafinsa na biyu to wannan wasalin shi zaka ba wa ayu wasalin da kalmar take da shi a harafinsa na uku to wannan wasalin shi ne zaka ba wa la domin haka cikin sauki zaka gane in aka ce ba menene wazanin shari ba shi din harafi da farko sai ka bashi fa fa shi din dake tana da fataha fa din kuma sai ka bashi fataha sannan ra din sai ka bashi ayin ayin a cikin wazari din dake ra din tana da kasara ayin din sai ka bata kasara sannan lam din ba din sai ka bata lam dake ba din tana da fata lam din ma sai ka bada fata kenan wazani na shariba zai kasance fa'ila fa'ila ta wannan hanya wazanin karuma fa'ula fa'ula wazaninsa ta wannan hanya wazanin qamarun qamarun fa'alun fa'alun fa'alun kamar yadda kace qamarun wazaninsa fa'alun harafin sa na farko fa harafin sa na biyu ayin harafin sa na uku kuma lam kamar din ism ne sulasi to haka nan fi'ili ya zama to ruba'i to sai ka maimaita lam din misali fa'ala fa da ainu da lam su muke da su to idan kalmar da zaka auna idan ta wuce harufa guda uku to lam din zaka yi ta maimaitawa in ta wuce harufa guda uku lam din zaka yi ta maimaitawa misalin wannan shine in ka ce daharaja daharaja ma'ana ya girgina ya mirgina kamar mirgina duro da haraja to zaka ga harufansa guda hudu ne dal da ha da ra da kuma ji harufa guda hudu ne kuma harufan da muka ce su ne asalin da su ake awo din harufa guda uku ne fa da ayin da lam to daga bisani sai ka maimaita lam din fa din ka bashi ainun din ka bashi lamun din sai ka maimaita naka ce menene wazanin da haraja sai ka ce fa'alala fa'alala kaga kana da fadinka na asali kana da ayin dinka kana da lam dinka dake harufan ba su dare ba sai ka maimaita lam din sai ka ce fa'alala fa'alala ka maimaita lam din haka nan in ismi ne in ka ce dirham ismi ne ruba'i ismi ne wanda yake da harufa guda kudu shi ma inda dirha aka ce dirha sai ka ce fi'ala shi ya kare harufansa guda uku to amma harufan sai suka kasance su hudu ne dirhamun kaga harufan guda hudu ne to ka maimaita lafzin sai ka ce fi'lalun fi'lalun lamdin ka maimaita haka ne idan ka ce safarjalun safarjalun to harufan sun zamo biyar saboda inda cewa aka yi safar safar safar sai ka ce fa'al harufan guda uku ne dama harufa guda uku kake da su na asali to ba a ce inda cewa kai safarja sai ka ce safarja sai ka ce fa'alla fa'alla ka kawo fa da ain lam din sai ka sa masa shadda su zamo biyu ka maimaita kenan to cewa kai safarjalu safarjalu sunan wani itace ne safarjalu to saboda haka sai ka maimaita lam din su biyu ma'ana lam din sai su kasance su uku ne a ciki sai kasance safarjal wazanin sa sai zamanto fa'allala fa'allala fa'allala fi din zai dauki fa fa din zai dauki ai saboda harufa guda nawa uku ba ra da jim da lam to su wadannan harufa guda uku duk sai ka ba su lam amma ra din ya dauki lam na asali ne raɗin safar fa'al fa'al fa da ayin da lamun ɗin ta asali ɗin shine raɗin ya ɗauka sannan kuma jimun da lamun ɗin sai suka ɗauki lamun guda biyu da aka ƙara daga bisani aka ce menene wazanin safar jalun sai ka ce fa'allalun fa'allalun kana da fa'un da ainun da kuma lamun guda uku lamun guda uku lamun ɗin ta farko wacce take da sukun ita ce lamun din ta asali safar safar fa'al fa'al sannan kuma lamun da take da fataha da na karshe fa'al la nun din maimaita su kai nuni ka maimaita su ne kenan to wannan shine ta hanyar da zaka yi ka auna kalmomi idan muka zo majmu'a ta uku ya zo mana fi'ili a lokacin da aka ƙara mishi ayi ko aka ƙara mishi fi'ili a lokacin da aka ƙara mishi ainun ainun din ne ka ƙara misali hazzaba fahama qassama to a lokacin da ka ƙara ainun to kawai ainun din zaka sa wa shadda ainun din zaka sa wa shadda ba za ka ƙara harafin da ka ƙara a lafazinsa ba anan ya saba wa ka'idan wazanin haruffan da aka ƙara su a ka'ida duk harafin da ka ganshi za'ida a cikin kalima to a cikin wazanin ma za ka kawo shi za'ida ne kuma da wannan lafazin shi za ka kawo amma idan wannan harafin ainun ne aka maimaita in ainun aka maimaita to ai ba za ka kawo shi da lafazinsa ba ba za ka kawo shi lafazinsa cikin wazan din ba misali hazzaba hazzaba sai ka ce fa'ala fa'ala wazaninsa fahama sai ka ce fa'ala qassama sai ka ce fa'ala shi ma duk sai ka maimaita ainun din asalin hazaba hazaba hazaba ala wazni fa'ala shine mujarradi shi kenan gabanin a ƙara wani harafi asalin fahama fahima fahima ala wazni fa'ila gabanin a ƙara masa wani harafi asalin kasama kasama ala wazni fa'ala gabanin a ƙara to sai aka ƙara masa harafin shi na biyu harafi na tsakiya to sai aka sa wa ainun din shadda sai aka ce wa kowanne daga cikin su wazanin sa fa'ala to amma idan harafin da aka ƙara din ba ainun bane ma'ana ba harafi na tsakiya bane a wazani zaka ƙara shi da lafazin wannan harafin kawai kuma a wurin da aka ƙara yi cikin wannan kalima wurin da aka ƙara shi a kalimar da kuma lafazin yadda ya fito cikin kalimar haka zaka fito da wannan harafin a cikin wazani misalin wannan shine a majmu'a ta kudu la'aba asalin sa la'iba la'iba ala wazni fa'ila sai kace la'aba sai ka ƙara alif bayan lamun din to anan sai ka ƙara ali bayan faɗin tunda faɗin ita ce lamun din dama kamar da muka bayyana baya sai ka ce fa'ala wazalin kaga alif din ya zo a yadda ya zo a la'aba kuma a wurin da ya zo a la'aba haka nan idan ka ce in sarafa asalin sa sarafa ne sarafa ala wazni fa'ala asalin sa hamzan nan na farko da nunu din duk ƙara su aka yi za'ida ne ba na asali bane saboda haka a farko aka ƙara hamza da nunun to a wazanin kai ma a farko sai ka ƙara hamza da nunun a wazanin kaga gun da aka ƙara a nan ka ƙara kuma harufan da lafazin su a haka ka ƙara su sai ka ce wazanin in sarafa sai ka ce wazanin sa in fa'ala in fa'ala hamza da nunun din yadda suka zo a cikin wannan kalma da farko haka nan hamza da nuni suka zo a wazali nan ma a farko kuma a dafa zuci idan ka ce istakhbara istakhbara hamza da sinun da ta'un ne ka kara su a farko asalin sa khabura khabura asalin sa khabura yakhburu asalin sa kamar yadda zaka ce karuma yakrumu to kagan ka ce khabura asalin sa wazanin sa fa'ula fa'un da ainun da lamun sai ka ƙara hamza da sinun da ta'un harufa guda uku a farko to haka nan in ka zo cikin wazanin za ka ƙara hamza da sinun da ta'un harufa guda uku su ma a farko sai ka ce wazanin istiqbara sai ka ce istaf'ala istaf'ala to ta wannan hanya ne zaka auna zaka auna kalmomi gaba daya idan ka auna su zaka gane yaya ake furucin wannan kalima zaka gane waɗanne haruffa aka ƙara zaka gane waɗanne haruffa aka rage kamar inda kuma zaka gane yaya aka yi aka ƙara haruffan da aka ƙara alqawaid ka'idodi يوزن الثلاثي المجرد بوضع الفاء من فعل مكان الحرف الأول والعين مكان الثاني واللام مكان الثالث يتي أنا أونا ثلاثي ثلاثي دون كو فعلي كو اسمي معنى كلمة da take da harufa guda uku ana auna ta shine ake cewa al-mujarrad wanda ba a ƙara masa harafi ko tsaye ba kenan to ana ana auna wannan kalima wacce take da kalima wacce take da harfa guda uku al-mujarrad ba a kara musu komai ba bi wazi al-fa'i min fa'ala makan al-harf al-awwal ta hanyar aji fa daga fa'ala fa na fa'ala a ajiye shi a wurin harafi na farko wal ayn aynun kuma a ajiye shi makanan sani a wuri na harafi a wuri na harafi na biyu harafi na biyu wallam lamu kuma a ajiye ta makana salis a wurin harafi na uku wa tudbatu ahruful mizani ana wa harfan mizan din wato wazanin wasali ala hasabi dabti ahrufil mawzuni daidai da wasu lukan harufan kalmar da aka auna da'iman koyaushe ma'ana wazanin za musu wasulluka irin wasalin da wasalin kalmar da aka auna ba ka ganin kace ma menene wazanin shariba sai ka ce fa'ila wazanin shariba din fataha farko fataha karshe tsakiya kasara to a a kalmar kenan to sai a wazanin ma sai kai haka fa'ila fataha fataha karshe sai kasara tsakiya to shine koyaushe kalimar a wazanin za a masa wasali irin wasalin da aka yi wa irin wasalin da aka yi wa wannan kalima din to ta wannan hanya za ka auna sulasi yuzanu ruba'i wal kumasi al mujarradani ruba'i da kumasi kuma waɗanda ba a ƙara musu harafi ko ɗaya ba mujarradai kenan bi ziyadati lamin fil awwal za ka auna su ta hanyar ƙara lamun a na farko ma'ana ruba'i sai ka ƙara lamun ɗaya wala maini sai ka ƙara lamun guda biyu fisani a na biyu shine a kumasi a ruba'i sai ka ƙara lamun ɗaya a kumasi sai ka ƙara lamun guda biyu ala a harufi fa'ala a kan harufa na fa'ala ɗin guda uku sai ka ƙara ɗaya in ruba'i ne in ka ka ƙara lamun biyu idan kuma kuma ne idza kanat al-kalimatu mazidatan bi tad'ifi harfin idan kalimar za'ida ce idan kalimar ta kasance mazida ce ma'ana an kara mata wani harafi bi tad'ifin ta hanyar maimaita wani harafin sana sana asali shine ce du'ifa du'ifa al-harfu al-muqabilu lahu sai a maimaita harafin da ya yi daidai da shi filmizani a cikin wazani din mana in ka ce hazaba harafi na tsakiya din zal ne to zal din kai maimaita sai ka ce hazaba shadda mun ta bayani shadda harafi ne hazaba zal din kai maimaita to sai ka maimaita ainihin din a cikin wazani sai kasance hazaba fahama fasama wazanin sai kasance fa'ala ka maimaita a ainun din kamar yadda harafi na tsakiya ka maimaita a cikin kalma idan idan tamalat kalimatu ala harfin za'id idan kalma idan kalima tana dauke ko tana tattare da wani harafi za'ida guda daya au aksar ko harufa zawa'idai da yawa kalimar take da su وضع الزائد مكانه في الميزان wannan harafi za'idan sai a ajiye shi a wurin da yake a cikin mizani harafin yadda yake a ajiye shi cikin mizani a wurin da yake wannan shine darasi na farko na al-mizan al-sarfi darasi na biyu al-amthila sama fa'ala istabara ista'ala yaqumu yaf'ulu مرام مفعل مهدي مفعول قم فول is'au is'au yarmuna yaf'una hibatun ailatun zinatun ailatun a majmu'a na farko abin da yake so ya nuna maka idan ilali ya shiga ko ibidali in ya shiga cikin kalimar ilali da ibidalin ba sa tasiri a mizani mana mizanin zai zo da asali ne menene dalili abin da yasa saboda shi dama mizan din ana so a san asalin kalima ne in kuwa za a shigar da ilali cikin kalima ko ibidali wannan ilali da ibidali su fito a cikin mizani menene amfanin mizani ba shi da wani amfani to saboda haka ilali da nau'o'insa daban-daban al-ilal bil qalbi ko al-ilal bil naqli ko al-ilal bil hazfi duk ilali idan ya shigo cikin kalima to wannan ilalin ba shi da tasiri a cikin mizan a mizani din zaka kawo kawai asali illa iyaka al-ilal bil hazfi shine yake da tasiri kamar yadda zai zo a nan gaba misalin wannan ku lura da wannan sosai saboda wasu suna rikicewa irin wannan waje yanzu misali idan na ce maka sama menene wazaninsa sama din nan to ba zai yiwu ka ce sama wazaninsa fala ba fala ba da asalin za ka duba asalin sama shine sawama to asalin za ka duba in na ce ma menene wazanin sama sai ka ce fa'ala saboda asalin ka duba asalin sama sawama ne sawama sai aka yi ilali wauɗin wauɗin aka yi ilalin sa da kalbi aka juya wauɗin zuwa alif me yasa bin jitahi ma qablaha saboda a harafin da yazo gabanin sa fata ne da shi sai zaman to sama to ba za ka duba ilalin da ya shiga ba yadda aka juya wauɗin zuwa alif aka ce sama ba zai yi a cikin wazanin kuma ka juya ainun din zuwa alif ba ka ce ai wau din ita ce ainun kuma wau din an juya ta alif bari ainun din ma in juya ta alif bari yi ka faɗi haka ainun din za ka farta za ka ce sama wazanin sa fa'ala yin hikimar wannan saboda dama ana so ne da wazani ka san asalin kalma abin da ake bukata kenan saboda haka da zaran aka ce sama wazanin sa fa'ala wazanin shine zai baka kace to ashe sama din asalin sa dama fa abin nan sawama ne sawama ne saboda a wazanin ne kace fa'ala kaga kenan dole shi mai zamanto sawama da ke nuna saumi ne mazdarin sa saum saboda an kana so ka san alif din da aka juya shi wau ne ko ya ne to sai ka koma masdari to masdarin in wau ya fito wau ne in a masdarin ya ya fito ya ne saboda suna cewa masdari a masdari da jam'i masdari da jam'i da fi'il mudari da kuma tasghiri suna mayar da a kalma zuwa asalin su zuwa suna mayar da kalma zuwa asalin su saboda haka aka ce samani masdarin sa cewa za ka yi sama ya sumu sauman saboda haka alif din sama din wuri aka ce ba'a me asalin wannan alif din ba'a sai ka ce ba'a ya bi'u bai'an to wannan alif din asalin sa ya ne to saboda haka a masdarin ka gane cewa asalin alif din nan wau ne kenan sama zai zamanto sawama menene dalili saboda a wazanin ka ce fa'ala to dole ita ma ta kasance sawama nan ne asalinta haka nan ka duba istabara misali na biyu istabara ibidali ne ya shiga ciki ibidali shi ne ya shiga ciki kamar yadda muka karanta daga baya idan ta na ifta'ala ta zo bayan sad ko bayan hurufu ba to wannan ta din muna mayar da ita zuwa fa to saboda haka idan aka ce ma istabara istabara menene wazanin sa ba za ka zo ka ce bai ka ce ista'ala ba ista'ala ba fa din nan ba ruwanka da wannan fa din saboda menene ba ruwanka da tsawa din nan ta din na asali din shi zaka kawo a wazanin sai ka ce istabara wazanin sa ifta'ala ifta'ala ba za ka ce ifta'ala ifta'ala ba ifta'ala saboda tsawa din asalin ta ta ne aka juya ta zuwa tsawa dan me saboda ta din ta kasance bayan harfun min hurufi tiba saboda haka zaka duba asalin ta din ifta'ala sai ka ce ifta'ala shine wazanin sa sannan idan aka ce maka menene wazanin ya komo ya komo ilali ya shigo mashi da nakali asalin ya komo shine ya komo ya komo asalinsa sai aka yi al'ilal bin nakali aka ɗauki wasalin wauɗin aka kaiwa harfin sahihun qablahu ko qablaha sai aka ce ya komo kawai saboda haka in aka ce menene wazanin ya komo ba za ka ce ya fu'u ba ya fu'u a'a sai dai ka ce ya fu'ulu saboda duba asalinsa ya kawumu ne wannan idali na nakalin ba za ka yi la'akari da shi ba sai ka je wazaninsa ya fu'ulu haka nan idan aka ce ma menene wazanin maramun maramun maramun maramun din nan daga rama ya rumu ne asalin maramun shine marwamun marwamun marwamun da ke sukuni ya zo gabanin harfin illa sai aka ɗauki wasalin wauɗin marwamun wasalin wauɗin fata sai aka kai wa ra'un mai sukun marwamun da aka kai wa ra'un mai ra'un mai sukun wauɗin sai aka juya ta zuwa alif sai zama to maram kamar da muka sha bayani shi wa larabci an yi gyare-gyare da yawa sunan yayi daɗi amma salin maramun marwamun marwamun sai aka mai da wasanin waudin zuwa ra bisa dalili da illar da muka faɗa a wancan sati saboda waudin harfun ne min hurufin illa wal harfun illa harfun da'if harfun illa harafi ne mai rauni sannan aka ɗauki wasali mai ƙarfi sai aka bashi sannan ra kuma harafi ne mai ƙarfi aka ɗauki wasali mara ƙarfi aka bashi aka ce wannan ba adalci bane kowanne a aje shi a gurbin sa a dauko wasali mai karfi a bawa ra'ul mai karfi a dauko wasali madar karfi a zo a bawa wawun din to shine sai ya zaman to mara maramun to saboda haka idan aka ce maka menene wazani na maramun menene wazanin maramun to shi kenan sai ka ce maf'alun asalin zaka duba saboda asalin marwamun ne sai ka ce wazaninsa maf'alun maf'alun sannan idan aka ce maka menene wazanin mahadiyun mahadiyun mahadiyun sai ka ce wazaninsa maf'ulun maf'ulun saboda asalin mahadiyun shine mahaduyun mahaduyun mahaduyun asalinsa to shine sai aka yi ibida aka yi kalbin wauɗin zuwa ya saboda mun ka'ida ne da muka karanta na baya wau da ya in suka haɗu a gu ɗaya ɗayansu ya riga ɗan uwansa da sukuni to za a mayar da ɗayan zuwa ɗayan misali a nan mahadunun wau ne da ya suka haɗu wau ɗin sai ta riga ya da sukuni sai aka mayar da sai aka mayar da wauɗin zuwa ya sai zamanto ne ya zamanto mahaduyyun mahaduyyun to kasancewar ya din ko yaushe tana munasaba da kasara ya tana munasaba da kasara kamar yadda wau take munasaba da damma to sai aka mayar da wannan damma din zuwa kasara maimakon mahaduyyun sai aka ce mahadiyyun saboda yayi daidai da ya domin ya yi daidai da yaɗin. Saboda haka ne inda wau ne sai a mayar da shi gamma, inda wau ne sai a mayar da shi gamma, kenan mahdiyun asalinsa mahaduyun ala waziri ne, ala waziri maf'ulun, maf'ulun. Saboda haka ba za ka duba yadda yake ba, ba za ka duba yadda yake ba, sai dai ka duba asalinsa sai ka ce wazanin mahadiyun shine maf'ulun wannan majmu'a na farko kenan a majmu'a ta biyu abinda yake so ya nuna maka shine a duk lokacin da cikin kalima duk lokacin da cikin kalima aka cire wani harafi a cikin wazanin shi ma za a cire wannan harafi mukabilin wannan harafin a wazanin za a cire shi misali nan qum qum din nan an cire ainun harafi na tsakiya saboda asalin sa qum ne qum akwai waw harful maddi sai aka cire waw din saboda lintiqa'i sakirin saboda sukuni ji suka to shikenan sai aka cire harafi na tsakiya wato ayin cikin wazanin sai aka ce wazanin kum full full full wazanin sa ne aka cire fa'un muke da shi da ainun da lamun ba to ina ainun din babu mun cire sannan wasalin kum din sai muka bawa full muka ce kum wazanin sa shine full is'au is'au is'au sai muka ce wazanin sa if'au if'au a wazanin zamu ga babu lamu a wazanin bamu ga lamun ba to abin da yayi muqabili da lamun din a cikin kalimar wato is'au an riga ya an cire shi asalin sa daga sa'a yas'ani sa'a yas'a a mudari afilul amri sai ka ce is'a ka cire alif din afilul amri to a lokacin da ka jona masa wawawul jama'a asalinsa isa'uni ga alif din asali na mudari din yas'a ga kuma sukuni biyu suka haɗu sai ka cire alif din sai zaman to is'au to da ke alif din wanda ya ce asalinta to ya ya yi muƙabala ne da lam to a wazanin sai aka cire wannan lamun din aka ce is'au asalinsa shine asalinsa shine zai baka a if'alu ne asalinsa if'alu ala wazni iftahu kamar yadda muka ce iftahu wazaninsa if'alu to is'au asalinsa is'ayu is'ayu sai aka cire yaɗin is'ayu sai aka cire yaɗin da aka cire yaɗin to saboda ne aka cire saboda ya hadu da sukuni na biyu na is'au da muka fara na dazu to shine a wazanin kuma aka cire ainun din wanda yake muqabili aka cire lamun din wanda wacce take muqabili da da ya'un din da aka cire sai zamanto is'au wazanin sa if'au an cire harafi na karshe a kalmar to sai aka cire harafi na karshe cikin wazanin in ka ce yarmuna yarmuna wazaninsa yafquna asalinsa yarmiyuna yarmiyuna kamar yadda yazo yadribuna yadribuna yadribuna haka nan shi ma yarmiyuna yarmiyuna shine aka dauki wasalin ya din aka kaiwa mimun saboda ita harfin illa ne sai aka cire yaɗin sai zamanto yarmuna yarmuna yarmuna asalinsa yarmuna to shine sai aka cire aka cire lamun din a cikin wazani yadda aka cire ya'un a cikin kalma din sai zamanto wazanin yarmuna yaf'una yaf'una an cire lamun din kenan asalinsa yarmiyuna ya zamanto wazanin asalinsa yaf'iluna yaf'iluna kamar da aka ce yadribuna wazaninsa yaf'iluna yaf'iluna to shine da ake an cire lamun din a yarmuna aka zo aka cire a wazanin aka ce yaf'una hibatun wazaninsa ilatun saboda daga wahaba ne wahaba yahabu hibatan wazaninsa hiba hiba to da ke an cire wau harafi na farko na wahaba ɗin wau aka cire to a wazanin ma sai aka cire faɗin da ke fau faɗin ita ce take muƙabili da harafi na farko sai aka ce wazanin hibatun ailatun ailatun kaman sifatun ne sifatun wazanin sa shi ma ailatun saboda daga wasafa ne wasafa harafi na farko din aka cire to ai aka cire muqabilin safa shi ma a cikin wazanin aka ce wazanin sa'ila haka nan zinatun daga wazana yazinu ne wazana wau aka cire to shi ma aka cire muqabilin wau din wato fa a wazanin aka ce wazanin sa shine ailatun ailatun yana wannan majmu'a abin da yake karantar da mu shine duk lokacin da aka cire wani abu cikin wazani to za a cire muqabilinsa za a cire muqabilinsa in aka cire wani abu a kalima za a cire muqabilinsa cikin wannan wazani din cikin wannan wazani alqawaid idza hasala fil kalimati ibdalu idan ibidali ya zo ya kasance a cikin kalima aw ilalun bil qalbi ko ilali da qalbi ko ilali da qalbi aw taskin ko kuma ilali da taskini wuzinatil kalimatu za a auna wannan kalima ala hasabi asliha a bisa asalinta kawai za a auna qabla al ibdali aw al ilali gabanin ibdali ya shigo kalimar yaya take gabanin i'lali ya shigo kalmar yaya take wala yunzaru ilayhi ma ba za duba idlalin da i'lalin ba wanda muka bayyana na baya i'lalin ba za duba shi ba idlalin ba duba za duba sai a duba kalmar gabanin i'lali ya shigo gabanin idlali ya shigo yaya take to yadda kalmar take gabanin i'lali da idlali haka wazanin zai zai kasance misali sama i'lali ya shigo shi gabanin ilali ya shigo yaya kalmar take gabanin ilali ya shigo sawama ne to shikenan za a auna shi daidai da yadda daidai da yadda yake sawama sai a ce wazanin sa fa'ala idan ka ce istabara istabara ibdali ya shigo an canja ta zuwa ba to sai a duba to wannan kalmar da muke da ita gabanin ibdali ya shigo yaya take gabannin ibdali ta ya shigo istabara to sai ka auna shi yadda yake gabannin ibdali shigo yake ce wazanin sa ifta'ala ifta'ala to shine abin da yake nufi wala yunzar ilayhi ma ba za duba ibdalin da idalin ba idza hudifa min al-kalimati ba'd ahrufiha idan daga kalima aka cire wani shashin harufan wannan kalima huzifa nadiru zalika min al-mizan sai a cire sa'an wannan nazirin wannan harafin da aka cire sai a cire shi min al-mizan daga mizani misali in ka duba a cikin kalimar fa aka cire a cikin kalimar harafi na farko aka cire sai ka cire fa a wazanin in a kalimar harafi na biyu aka cire sai ka cire ayi in a kalimar kuma harafi na ƙarshe aka cire sai ka cire lamu ma'ana zai iya shigowa zai iya shigowa ciki wannan takaitaccen bayani akan mizan karatun mizani ba karewa zai yi ba zai kare a nan kusa ba abubuwa dai muhimmai wanda ɗalibin ilimin sarf yana ana bukatan a san su ne kawai ya kawo mutum yana so ya san a tushe ko kuma bayani cikakke akan al-mizan akwai abin nan al-muzhir fi ulumul lugha wa anwa'iha na Imam akwai nau'i na musamman kun san yayi littafin nau'i nau'i nau'i shigen ulumul hadith ko ulumul qur'an akwai nau'i da ya ware na al-mizan a cikin al-muzhir fi ulumul lugha wa anwa'iha na Imam Suyuti a ci ya kawo abubuwa na ban mamaki na harkokin zai ga abubuwa yadda zai zai rikice yadda zai rikice a kaddamar akara haka nan a littafin shar abdullahi gwandu alfiyarsa ta ilimin sarfi wanda aka fi sanin sa suna hisnul hafi to shi ma'anan duk ya ka kawo yadda abubuwa da suka shafi mizani din saboda akwai lokacin da mizan din zai rikice maka kake to wannan yaya zai yi da shi yanzu me wazanin ashiya'u ashiya'u me wazanin ne wazanin na'a ne wazanin na'a irin waɗannan abubuwa to irin wannan ne suke bayani duk dungu-dungu yadda mizani idan ya shigo za su iya warware shi akwai kuma almawazirin shaza mizani da zai zo ya sabawa a yadda ka karanta ya zo sama insha sai abu irin wannan to waɗannan dai gudun da muka karanta su ne wannan ya haƙura mana yin da zai ba ta mana da kuma a ringa kashewa wani to gaba da wannan sai ya kawo mana asma'ul af'al asma'ul af'al asma'ul af'al darasi na gaba da wannan asma'ul af'al me ake nufi da ismul fi'il abinda ake nufi da ismul fi'il kalima ce lokaci guda tana da wasu abubuwa na ismi tana da wasu abubuwa kuma na fi'ili saboda haka shi ne sai ake kiran wannan kalimar ismul fi'ili yadda za ka yi ka gane ismul fi'il ismul fi'il din nan idan ya kasance na mudari'i ne sai ka ɗauko wata alama min alamatil fi'il mudari ka saka in ya karbi wannan alamar fi'il mudari'i ne in bai karbi wannan alamar ba ismul fi'il mudari ne idan ismul fi'il madi ne ka dauko wata alama daga cikin alamomin da suke shiga fi'il madi ka saka idan ya karbi wannan alama fi'il madi ne in yake karba ismul fi'il madi ne in fi'il amri ne ka dauko wata alama da take shigowa fi'il amri ka saka in ya karba filul amri ne in bai karba ba ismu filul amri ne ta wannan bangaren ne zaka zo ka gane sannan kuma akwai abubuwan da yake shiga ismul filul amri na alamomi ismi misali tanwini yake iya shigansa wani wani lokaci misali sah sah sai ka ce sahin sahin ka sa tanwini in ga shigowan tanwini zai nuna cewa shi ismi ne illa iyaka an ce masa ismin fi'ili ne saboda yana dauke da ma'anar fi'ili fa ma'anansa uskut uskut ishuru kaga uskut din fi'ili ne to tunda yana dauke da ma'ana na fi'ili to sai a ce masa ismin fi'ili amma yana daukan alama ta ismi sai a ce mishi ism lokaci guda wani bangaren sa ismi wani bangaren sa fi'ili to sune asma'ul af'al suna da yawa al'amsila misalai hayhatal amalu idza lam yus'idhu al'amal hayhatal amal buri ya nisanta ma'ana ba zai ba zai wakana ba ba za a cimma buri ba buri ya nisanta san ba za a samu buri ba idza lam yus'idhu al'amal idan aiki bai datar da shi ba kamar kai ne kake da burin samun kuɗi ko samun wani abu kuma ba ka wani aiki ko wani sana'a na samun wannan abu saboda haka wannan burin naka ya nisanci wakana ko aukuwa to shine hayhatal amal amal na farko na hamza amal amal na buri kenan na biyu kuma na ayin na aiki haihata din ismin filin madi ne zaka ce uffa liman yayi as uffa uffa zaka ce zaka ce uff liman yayi as zaka ce uff ma'ana kami bakinka kami bakinka ishuru kami bakinka ka kama min baki ko kuma ka ce uffa liman ya sa kai shiru uf uf din shine liman yayi asmana ina razana ina jin takaici ga wanda yake dauki tsammanin samun abin da yake nema ana uf din ismu fil mudari ne sah sah idza takallama ghayruka ishiru idan waninka yana magana kai shiru alaika nafsaka ka ji da kanka ka ji da kanka fa hazibha ka tarbiyantar da ita gabanin ka dinga mayar da hankali akan mutane dunaka alqalam karbi alqalami dunaka dunaka alqalam ka karbi alqalami ruwaidaka idza sirta kai tafi a hankali a hankali idan za ka yi tafiya a katabi darsa ka rubuta darasi dafa'i dafa'i an sharafi ka kare daraja mutunci sama'in nusha ka ji nasiha a majmu'a na farko a majmu'a na farko ya kawo maka haihata ismul filil madi ka duba kaga haihatar nan filil madi bi ma'ana ba'uda bambancin sa da ba'uda ba'uda yakan iya karban alama yana yakan iya karban alama ta filil madi zaka ce ba'uda ba'udat ba'udat da'u ta'anis as-sakina da'u ta'anis as-sakina ba'udat to haihata zaka ce haihatat ne ba ka faɗa ba ba zai karbi wannan taɗin alama ta filun alama ta filun mudari ba a alama ta filun madi ba saboda haka ya zamanto ismul filul madi idan ka ce uf kuma ismul filul mudari ismul fi'il mudari ne to ba zai ba zai karbi alamomin filul mudari ba daga cikin alamomin filul mudari lam kamar yadda ibnu mali yace fi'ilul mudari'un yali lam kayasham yali lam a daga cikin alamomin bil mudari lam zai yi ka sa lam ka ce lam uff ba zai yi ba saboda haka ismul fi'il mudari ne shi saboda baya karban alama ta fi'il mudari idan ka ce sa sa fi'il amri ne sa fi'il amri ne saboda yana da ma'ana na uskut to amma ba zai karbi alama ta fi'il mudari ba fi'il amri ba cikin al'amur daga cikin alamominsa ya'ul muqataba ya'ul muqataba zaka ce uskuti uskuti ki shiru zaka ce uskut kai shiru sai ka sa ya'ul muqataba uskuti ki shiru to ba zai yi anan ka ce sahi ka sa ya'ul muqataba to saboda baya karban alama ta filul amri to ya kasance ismu filul amri ne waɗannan misalai guda uku waɗanda muke da su misalai guda uku da muke da su misali na farko ismul ismul fi'il madi misali na biyu ismul fi'il mudari misali na uku ismul ismu fi'il al-amri ne waɗannan su ne asalin asalin asalin ismul fi'il kenan ma'ana ya zo da wani lafazi daban sabanin lafuzzukan fi'ilai waɗanda aka samu sannan su ki karɓan alamomin waɗannan fi'ilai guda uku muke da su to amma wani lokaci aka iya samun wata kalima aka iya samun wata kalima wannan kalimar tana da nata ma'ana ma'ana nata na kanta tana da tukunnan ta bar ma'anarta wanda aka santa da ita sai ta koma ta zamanto ismul fi'il sune misalai na majmu'a na biyu misali alaika asalin alaikan nan jarun wa majrur ne ala ne harful jarri sai yazo ya hadu da ka ka wato abin nan damirul muhabab ya zama alaika alaika asalin sa kamar misali kace kamar kace jalasa jay abin nan qa'ada qa'ada zaidun alayka qa'ada zaidun alayka zaidu ya zauna a kanka alayka din jarun wa majrurun ne muta'alliqun bi qa'ada to sai ya bar wannan aikin nashi na harfu jarri da majruri sai ya dawo ya zamanto ismu filil amri mai dauke da ma'ana na ilzam ka kula ka kula ilzam ka kula kamar da yazo a cikin Qur'ani alaikum anfusakum alaikum anfusakum ai ilzamu anfusakum ku ji da kanku kula da kanku ya zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aita shuhan muda'an yake cewa idza ra'aita shuhan muda'an wa hawan muttaba'an وإجاب كل ذي رأي رأي فعليك بخاصة نفسك idan ka ga ashukul mudaf aka ce ashukul mudaf asalin shuku din shine shuku asalin sa rowa da kayan wani menene rowa da kayan wani kusan ma'anan su kusan ɗaya ne da zalunci kusan ɗaya ne da zalunci yasa a hadisi manzo sallama yake muqaranan su yake cewa yake cewa الظلم ظلمات يوم القيامة كيف واجتنبوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم في هذا الظلم والشح أوجه قدا أكاو أباك كايا متانين أمانة kuma a baka haƙƙinka na basu wannan amana ko kula da na wannan amana ɗin ka ci haƙƙinka da aka baka kuma ka ci nasu shine ashe kaga kayi rowa da kayan ajiya na wasu shine ashe to a lokacin da kaga shuhudin ana mutsa dinsa ma'ana an yarda an yarda da shi ana biyayya ga wanda yayi wannan shuhudin ka gane kamar misali sarakunan da ake da su da mahukunta azzalumai ne an a dukiyoyi na al'umma an tara an ba su kuma su din kuma suna da nasu haƙƙin da aka ware isasshe wanda su ishe su suka ci nasu suka ci na wasu me ya dace a wannan abin da ya dace to shine akalla dai shi wanda ya ci ya ci maka haƙi din akalla dai kar yayi mutunci a idan ka to amma bai bai tsaya a haka ba sai kake tunkuya masa alan guru aka ce masa fadarci aka ce masa duniya shine ashukul batil kaskantar da kai ne wulakanci shi ya kamata fa idan ma biyayya fa saboda kar wannan fa idan bana masa biyayya bana sunkuya masa kada ya zo ya nemi haƙƙinsa da naki bashi to maimakon haka kai din ne kake mishi fadan shi sadaqa rasulullahi alkarim shine yace idza ra'aita shuha almudaan wa hawa almuttaba'an kaga kuma son zuciya shi ake yi son zuciya kawai shi ake yi ma'ana ko da za a ja maka aya ayar ba za ta kawar da wannan abin da kai riga ya karaya shi a zuciyarka wannan abin da kai riga ya karaya shi a zuciyarka ayar ba za ta kawar da shi ba har yanzu wannan abin yana nan shine hawal mutabal kenan shi yasa mun zai cewa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u tab'an lima fi bihi ayar da aka ja ko hadisin da aka ja ba zai kawar da tunanin kwakwalwarka ko son zuciyarka ba zai kawar da wannan ba zai kawar da wannan ba a wani ne ya zo ya tambaye ni batun batun matsala ta gaibi shi manzo sallama ya san gaibi ko bai san gaibi ba sai nace masa ai abin da na sani a qur'ani shine Allah yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin Allah yace shine masanin gaibu ba zai bayyana wa kowa gaibinsa ba sai wani manzo daga cikin manzanni wanda aka yarda da shi nace dai alal aqal dai manzo sallallahu alaihi wasallama dole ya kasance daga cikin manzannin da aka yadda da shi in bai zamo na farko ba ma ba aya bane ne ta sai ce to ai lokacin da kaji fa lokacin da sarka ta Aisha a ghazwatul muttalaq duk da ma bai faɗi ghazwar ba da ya bata da manzo ya san gaibu da zai ce sarkan ki da kika jefar ga inda kika jefar ki je ki dauka kaji bani fa ina maganan qur'ani fa kaduwa fa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tabi'a bir rasuli ya aje wannan aya dam a gefe aka shiga kissa ta ghazwatul bunus sala yana nace masa to yanzu idan kayan wani ya bata yana nema ka san inda kayan yake dole ne ka gaya masa cewa kayan ka da ya bada yana guka zaka je ka masa kuma nace masa a ni ina ma maganar ayar qur'ani kai kana kawo kissa yace hadisi da ayar qur'ani suke karo wanne ne za ka eh khairul kalami kalamullah ba wannan shine hawar mutaba'a sai sa dole ne mutum ya yaki hawarsa yadda duk inda gaskiya ya bayyana zai ajiye ra'ayinsa da inda yake tafiya da gaskiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan Allah ba wanda yake batacce wanda ya fi bata fiye da wanda kawai son zuciyarsa kawai yake bi Suleiman zai ce wa ijaba kulli dhi ra'ayi ra'ayahu in ka ga lokacin da kowa kawai ra'ayinsa shi ne yake bi kawai ni haka na ga dama fa alayka bi khassati nafsika a wata riwaya da tasghiri fa alayka bi khuwaisati nafsika da tasghiri kawai a irin wannan lokaci ba ruwanka da jama'a ka ji da kanka kai din duk yadda za ka yi ka ga cewa kai ka tarbiyyantar da kanka ka shiryantar da kanka kai ta neman shiriya kai din ka shiriya saboda in ka biya ta mutane za su ɓata maka lokaci ba kai ba ba su ba to kaman wannan ne to shine alaikum anfusakum din ilzam nafsaka ji da kallon zarci kanka ka ji da kanka wa alaikum alaika ismu ismu fil amri ne amma inda yazo kitaballahi alaikum anan malamai sun yi sabani malamai sun yi sabani kufawa suka ce kitaba din maf'ulun bihi ne muqaddam alaikum ismu fil amri kitaballahi alaikum asalinsa suka ce alaikum kitaballahi kamar da aka ce alaikum anfusakum basrawa suka ce a'a ai shi ismul fi'il da fi'il din suna bambanta shi fi'ilin da ke yana da kwari shine asali zaka iya gabatar da ma'amulinsa zaka iya akhara ma'amulinsa misali in a fi'ili ne zaka ce darabtu zaidan zaka ce kuma zaidan darabtu amma ismul fi'il yana da rauni yana da rauni ba yi da fawon da zaka bashi irin fawon da ka bawa fi'ili saboda haka anan kitaballahi din mazdari ne na wani fi'ili mahzufi ba maf'ulun bihi ne na alaikum din da yazo a bayan sa ba suka bada wannan hujja da su kuma ka'idan kufawa abin da suke dauka shine su suna daukan zahiri ne ma'ana yaya zai yi alaikum din ya zamanto shine amiri na kitaban layi ka nemo mahazufi ga abin da ido yana ganin sa gahi akwai ka bar shi ka je ka nemo mahazufi ka nemo mahazufi shine a wa shine uzurin su to shine alaika da dunaka da ruwaidaka alaika jaru majrur ne duna zarfu ne asalin sa duna duna zarfu ne duna mudafun alkaf da mil mukhatab mudafun ilayhi sannan kuma ruwaida ruwaida mazdari ne ruwaida ruwaida ruwaida sai aka yi idafansa zuwa damiri zuwa damiri to sai suka bar asalin abin da aka san su da shi din sai suka dawo suka zamo ma'ana na filul amri alaika ma'anansa shine alaika nafsaka ka kula da kanka ka ji da kanka dunaka ma'anansa kus karba dunaka alqalam karbi alqalami ruwai da ka yi hankali ka dinga yin hankali idan sirta idan kana idan kana tafiya sannan kuma majmu'a na uku qiyasi ismul ismul fi'il ismul fi'il wanda yake al qiyasi duk wani fi'ili sulasi idan ka gina ka gina shi da ko duk du kalma sulasiyya in ka gina ala wazni fa'alin fa'alin wannan yana ba da ma'ana na ismul fi'il amri misali anan katabi katabi darsa daidai yake da uktubi darsa katabi din ala wazni fa'ali haka ne idan ka ce dafa'i anin nafsi daidai yake da idfa idfa an sharafi idfa idan ka ce sama'in nusha daidai yake da isma'in nusha ma'ana wannan wazani ne kiyasi sulasi din da ka ɗauka ka gina shi ala wazni fa'ali wannan sulasi zai zamanto ismu fi'il amri zai zamanto ismu fi'il amri kenan ismu fi'il amri din kala uku ne ismu fi'il din kala uku ne kala na farko shine na asali kala na biyu wasu abubuwa waɗanda suna da nasu ma'anoni nasu na kansu su tashi a ma'anoninsu su dawo su ɗauki ma'ana na ismin fi'il kashi na uku shine kiyasi ka ɗauko sulasi ka gina shi ala wazni fa'alin sai ya ɗauki ma'ana na fi'ili to wannan shine ake kiran shi ismul fi'il wanda yake alqiyasi ruwaida din qur'ani yake cewa fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida mahil din da amhil din da ruwaida din duk malin su da amma saboda fasaha da balaga na qur'ani sai ya cancanta lafazin ya cancanta lafazin saboda inda an kawo shi a lafazi guda ya saba wa fasaha da balaga na farko famahin aka kawo shi a lawazin fa'ala famahin na biyu kuma aka kawo shi amhil a lawazin af'il sannan na uku kuma aka kawo shi a ismul fi'il ruwaida ko aka kawo shi a mazdari mazdari wanda yake dauke da ma'ana na fi'ilul amri ruwaidan kamar da aka ce darban in ka ce darban zaidan abin da kake nufi shine idrib zaidan sai ya kawo da lafazi daban-daban mahil amhil mahil amhil ruwaida to shine malaman tafsir suke cewa waɗannan fi'ilai fi'ilul amri fi'ilai guda uku nan mahil da amhil da kuma ruwaida din yace faman hilil kafirina sai yace amhilhum yana komawa zuwa ga alkafirin din sannan kuma ruwaida daban-daban yasa qur'ani yana da fasaha yana da balaga kasafa idan ba larabcin ka bane yayi zurfi sosai ba za ka gane sirrin qur'ani da kuma larabcin qur'ani ba al-qawaid قائدودي اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل اسم الفعل كلمة وتتكنون معنى الفعل ولا تقبل علاماته أما باتا كرفا علام منسى وهو من حيث ومن حيث آه زمنه ثلاثة أقسام إن أكدوب زمن ستبنغل زمن yace nau'i guda uku ne salasatu aqsam ismi nau'i guda uku ne ismu fi'li madi wa ismu fi'li mudari wa ismu fi'li amri wa min haythu wa min haythu wad'uhu qisman in aka duba yanayin yadda ake kirkirin sa kuma kashi biyu murtajal akwai murtajal ne wanda ba shi da asali shine kawai dama shi ismu fi'li dama can ismul fi'il ne ba wani abu ne aka mayar da shi ismul fi'il ba wa munqul akwai munquli wanda dadin wani abu ne dadin wani abu ne sai aka zo aka mayar da shi fi'il fi ismul fi'il wa yunqalu anil wa yunqalu anil jari wal majruri ana dauko ismul fi'il daga jari wal majrur wa zarfi ana dauko wa kuma a zarfu والمصدر كما أنا دوقوا مصدر يصاب اسم فيه لأمر على وزن فعال شيء على وزن فعال اسم فيه الأمر أنا دوقوا شيء دق وزني فعال من كل فعل ثلاثي أدون فعل ثلاثي متصرف ليصرفوه wanda yake da mazi da mudari da amr kan kuma cikakke ma'ana da waɗannan sharuɗa guda uku sharaɗi na farko fi'ilin ya kasance sulabi ne idan fi'ilin ya kasance ruba'i ko kuma fi ba a ɗaukowa misali daharaja ko qahqara irin wannan ba zai yi ka ɗauko wazanin wazanin fa'ali ka ce ismu fi'il amri bane saboda menene ba sulasi bane da yace mutasarrif ya kasance mai sarrafuwa ne akwai fi'ilai jamidai kamar irin su asa irin su ni'ama ire-iren su irin su hati irin su halumma fi'ilai ne jami'ai ba sa sarrafuwa irin su laisa to ba a ɗauko wazanin fa'ali ya zama to ismu fi'il amri sannan ta fi'ilin ya kasance cikakke ne shine ba a ɗauko ismu fi'il amri a fi'ili na fifi irin su kada irin su kana da makamantansu bambanci fi'ilu tam da fi'ilu naqis tilu tam shine wanda yake mallakan kansa yadda in ka cire mishi wata kalma a jumlarsa ka rusa jumlar shine tilu tam kenan misali in ka ce daraba zaidun kalban zaidu ya da kare ko to a cikin kalmomin nan guda uku na sanar jumlar in ka cire ɗaya ka rusa jumlar ne in ka cire misali idan ka ce ka cire daraba din da zai zama zaidun kalban ko zaidun kalbun ba shi da ma'ana me yasa da ka cire daraba fi'ilin sai jumlar ta rushe saboda daraba din fi'ili ne cikakke cikakke amma idan ka ce kana zaidun qa'iman ba kana zaidun qa'iman ka cire kana din kana da zaidun qa'im zaidu a tsaye jumlar ba ta rushe ba saboda menene kana din naqisi ne naqisi ne tauyayye ne bai da karfi bai da daraja to shine cire shi din bai isa saboda cire shi jumla ta rushe ba amma daraba da ire-irensa ya isa saboda cire shi jumla ya rushe da irin wannan fi'ili shi ake ce mishi nafis ba a gina wazani fa'ali a wannan fi'ili ya zama to ismu fi'il amri to shine ya kawo ma wasu ba'abi daga cikin ismu fi'il duk da baya cikin abun nan din zamu karanta a gurguje mu fassara wasu ba'abi ta'ifa min asma'il af'ali wa ma'aniha ta'ifa wato wasu ba'abin asma'ul af'al da kuma ma'anoninsu akwai ismul fi'il asma'ul fi'il al-madi ana cewa yutal ma'anansa shine bat'a ana cewa sar'an ma'anansa shine sar'a haka nan washkal shima ma'anansa sar'a haka nan shakkal ma'anansa ba'uda waɗannan wasu daga cikin asma'ul fi'il al-madi kenan wasu daga cikin asma'ul fi'il al-mudari'i akwai qad da kaf na dal da na ba duk ma'anan su ɗaya ne yakfi yana isa ya isa haka zaka ce kad zaka ce kaf kaf ya isa to shi wannan kaf din shine wanda ake kara masa fa fa ake kara masa misali na cewa abin nan ana cewa fakat ai fakat ba to fakat din nan kaf ne kawai kaf din ne fadin kara shi ake shi ne masu irabi suke cewa wai bi tazyinin lafzi saboda a gyara da saboda ba yi da ma'anan komai saboda in aka ce kaf din ba daɗin fada amma ka ce kaka kaka kaka ya yi daɗi kawai shi ne ma'anan ba wani ma'anan sa shi ne aka ƙara wannan fadin sai za ka ce ya isa ko kuma haka kuro shi ne kaf ake ƙara fa'a ce kaka sannan akwai zai ma'anansa shi ne astahasinu astahasinu ma'anansa sannan akwai bak shi ne arba na ina yarda shi ne wanda ake nishi sannan a ce bakin bakin na yarda da wannan abin da ina yarda da wannan abin da shi ne bakin bakin kamar da ya zo a wani hadisi mai zo ya faɗa sannan wa dawaha dawai wannan duka ma'ana ne na mamaki ko kuma na jin ciwon abu a talahab ko kuma a ta'ajjab kowanne daga cikin su filul ismu filul mudari'i ne sannan asma'u filul amri wanda su ne suke fi yawa dama a ismul fil ismu filul amri sun fi yawa ilaika ma'anansa taba'at balha ma'anansa shine da bari amma maka ma'anansa shine taqaddam i gaba mana amin ma'anansa istajib istajib ka ansa hay ma'anansa shine aqbil tafo hayya ma'anansa shine asri isauri haita shi ma ma'anansa shine shi ma kai sauri to haita din yana da dugogi da yawa wasu larabawa suna kiran shi suna furusunsa hitta hitta da hamza wasu kuma suna ibdalin wannan hamza da suke hita kamar yadda ibn amir da hamza nafi'u suke karanta a cikin qur'ani wa qalat hita laka hita laka nafi da ibn amir suke karantawa hita hita sannan mai hamza kuma shi kuma a hisham ne ali ibn amir yake karantawa hita hitta duk ismin fil amri ne sannan kuma ta din wasu suke mishi fata suke hita hita ko haita sannan kuma ana mishi ana mishi damma a ce haitu haitu haitu ana mishi damma a ce haitu kira'o'i dai guda biyar ne a ciki wannan kalimar shi ne wanda imam shafi'i da hikimarsa gaba ɗaya tara su a baiti guda ɗaya yake cewa a wasita bi kasrin aslu kufuin wa hamduhu lisanin wa dammu wa dummata liwa a kulfu liwa liwa kulfuhu dala da farko yayi magana akan masu karantawa bi kasril ha'i a bisa manhajin shi a cikin shafi'iyya idan kalmar kalmar da qurra suka yi sabani ya fuskanci bangarori daban-daban na sabani yana daukan kowane bangare yayi magana akai da farko haɗin wasu suna karantawa da fata wasu suna karantawa da kasara sai fara da ha sai ce wahita bi kasri wato hi kenan sai ce aslu kufuyin asl din hamza din ramzi ne na nafiya aslu kufuyin din shi kuma kaf din ramzi ne na ibnu amir kaga kenan nafi da ibnu amir daga cikin alqurra'u saba suna karantawa bi kasri al-ha'i anan sai ka dauki biddu sauran qurra'u din suna karantawa bi fatihi al-ha'i mun gane ai a bisa ka'idar sa kenan sauran qurra'u suna karanta bi fatihi al-ha'i ba to ya gama da ha'in wa hamzuhu saura magana hamza din akwai hita riya akwai hita ne hamza wa hamzuhu lisanun shi kuma karantawa da hamza to hisham ne ali bin amir yake karantawa hisham ali bin amir kenan shi ibnu amir yana da riwayoyi guda biyu ibnu zakwan yana karantawa yadda nafi yake karantawa shine hita hita sannan kuma shi hisham yana karantawa hita hita yake karantawa sannan kuma akwai wani wajihi ɗaya a wajensa wannan wazani wannan wajihin shine yana karantawa hitu hitu yake karanta kamar yadda zai zo yasa wa hamzuhu lisanun kenan da yake hisham shine yake karantawa da hamza mafhumin wannan shine in ka cire hisham babu mai karantawa da hamza sauran duk da ya suke karantawa kaga ya gama da wannan mako sai ce wa zummuta ko wa zammuta yi wa ta din kaga ya zo kan ta ba yi wa ta din kuma zamma yace liwa har yanzu hisham din kaga hisham kenan hi yana ce yana karantawa hi talaka yana karantawa hi tulaka kaga ne hi talaka hi tulaka yake karantawa sannan kuma sai yace kulfuhu to shi shi Hisham din yana da sabani yana da wajihi biyu ne wajen dammu ta din kaga kenan yana karantawa bi fati ta'i shine hitta yana karantawa bi dammi ta'i hitu kenan sai ya ce dala shi kuma ibnu kasir ba shi da sabani wajen dammu ta din kenan shi yana karantawa mai haifi kenan ta wannan in ka har hada a baiti guda ɗaya zaka fitar da qira'a ta hita وقال الهيت لك قراء النافي لابن ذكوان قراء النافي لكما ابن ذكوان نافي لابن ذكوان da ɗaya wajihi na hisham sannan za ka ɗauki hita hita da kasara da hamza riwaya ta hisham hita za ka iya ɗaukan kuma hitu hitu wata riwaya ta hisham kira nawa kenan kira'a uku uku ba sannan zaka dauki haitu kira'ar ibnu kathir haitu wa qala haitu laka sai kuma kira'a ta jumhur sauran qurra'u wanda ban ba ambace su ba shine wa qala haita laka kira'o'i guda biyu duk abai ce guda daya shi da wani yake cewa shatabiyya wahayi a wannan babban magana ne ana yin wahayi bayan manzo Allah ma'ana abin da yake nufi da wannan ilham ne ilham ma'ana kwakwalwan ɗan adam ɗin asali bai isa ya yi shafijiya sai Allah ya yi sa ilhama cikin kwakwalwan me wannan kwakwalwan ya yi shafi'iyya za ka tabbatar da wannan magana in ka karanta shafi'iyya ka san sufi ba a gane kuma abin mamaki shi wanda ya yi shi din makafo ne makafo ne abdarir kenan al-imam shafi'i abdarir makafo ne an haife shi yana makafo mai takawa mai tsoron Allah mai karamomi mai mukashafat ana faɗan karamominsa da ya zo yana karantar da yana ba da ilimi shi kawai layi za ku shiga in kuka shiga layi to zai ce na farko ya karanta ya fara riwayar da za ka karanta ka karanta ya koya mai gyara maka da ka sai na baya na baya na baya bin tsari yake yi to shine wani da ya zo ya shiga layi wannan ya karanta wannan ya karanta da ya zo kansa sai ya tsallake shi yace kai na bayan karanta shi din sai ya tsallake shi kuma ya dinga cewa ni yau ne nayi wa malam ne ni ya tsallake ni ne wa ne na ta tunani na ta wasu wasu sai can ya tuna ashe janaba da ta same shi cikin dare bai yi wanka ba hazan ba a karanta qur'ani da janaba da ya tuna cak sai ya tashi ya je gida kafin a tashi a karatu ya je wanka ya dauko muskarfa sai ya tafi ya ƙara kaga sabon layi zai shiga wancan layi da babu kaushe sai shiga sabon layi ya zauna yana jira karanta karanta da aka zo kansa ya fito karanta ka duba ba sahibul mukashafat ko yau ko gobe in ka ji tsoron Allah ka bar abubuwa da Allah ya haramta ka dinga da zamtan ibadodi azumi azumi da nafi salatu tasbih waye ka tsoraci Allah to Allah zai baka irin wannan karama kyautan Allah ne dama ga wanda ya ji shi saboda Allah yake yi gaya wa wani annabi yace kulli kama turidu a kullaka kama uridu kulli kama uridu a kullaka kama turidu ka kasance ni yadda nake so kai min yadda nake so zan maka yadda kai ma kake so haka kawai sabonmu da rashin jin Allah ne duk abin da yake samu inda mun bi Allah yadda yake so shi ma duk abin da muke so a rai sai ya mana abu gaba daya to shine wadan qira'o'in ne mun bar mawdu'i halumma ma'anarsa ta'ala indaka ladaika haka duk ma'anarsu khus sai ma ma'anarsa shine ukfuf ukfuf bari sai makanaka ma'anarsa shine usbut usbut ma'ana ka tsaya inda kake tsaya tsaya inda kake makana ko makana waɗannan su ne kaɗan da kuci a kuma wasu da amri za mu tsaya a nan saboda lokaci ba mu